أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشعير اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر babu ma ja wannan babi ne cikin abin da ya zo filijizi'i cikin ɗan rago ɗan rago wanda suna cewa da ɗan rago jizi'i ana ce masa ragon da ya yi shekara ɗaya ko ko bai kai shekara ɗaya ba ya yi kamar wata bakwai to shi ma za a iya layya da shi saboda mun yi ta magana da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka manyan raguna to ka kuma wani mai karamin rago ya zaci shi nasa kuma in ya yanka ba zai yi ba to har in dai rago ya yi wata bakwai ko ya yi shekara bare ma a ce ya yi shekara to zai isa a yi layya da shi bare su laraba ma sun fi son dabba mara girma sosai saboda naman ta yi taushi in ya yi rikadin nan suna ganin kamar naman ta zai yi tauri to amma dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka ingarmin raguna kamar yadda muka faɗa to kuma ragon da ya wata bakwai haka wanda ya shekara ma jizi kenan to wannan shi ma ya yi babu ma ja babu cikin abin da ya zo fil jizi cikin ɗan rago wanda ya wata bakwai zuwa shekara mina ba'an na daga rago na tinkiya fil abahi wato alayya a iya yin layya da shi haddasana yusufu bin isa yusufu dan isa ya zantar da mu haddasana waki'u waki'u ya zantar da mu haddasana usman bin wakidin usman dan wakid ya zantar da mu an kidamu bin abdurrahman shi kuma ya karba daga kidamu dan abdurrahman an abi kibashin an karbo daga abi kibashin kala abi kibashin yace jalabtum ganama na kawo raguna na je na ɗan kasuwa ne yace na je wata kasuwa kamar yanzu ɗan kasuwa da suke zuwa Nijar haka su zo da raguna to shikenan yace sai na tafi na je na zo da raguna juz'ana amma ban samu manya ba sai irin wayannan yan shekara yan wata bakwai zuwa yan shekara ilal madinati na kawo madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kasadat alayya sai kasuwa ta faɗi gare ni ba wanda ya kula ni alayya falaki to aba hurairata sai na haɗu da aba hurairata kamar mutane sun ga ragunan da ya kawo yayi kankanta sai na haɗu da aba hurairata fasa alto sai na tambaye shi ku ba ku da wani karatu ne daga annabi irin wayannan raguna da na kawo ma a iya siya a iya layyar da su faqala sai abu hurairata yake sami ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'ima madalla au ni'imatul ubhiyatu madalla da layya aljaza'u dan rago min ba'ani na daga tinkiya kala yace fanta ba annasu sai mutane kuma suka ga ah ashe za a iya suka farka suka ga ashe za a iya laye da shi shi ke kafin wane wannan an siye ragunan nasu kala ya ce wa babi a wannan babi a nabina abbasin an karbi irin wannan hadisi daga abdullahi dan abbas ba daga abu huraira ne kadai ba bare a ce abu huraira ya gaya wannan mutum ne dan ya ba shi wani abu kasuwanci kasuwancin ya shiga an karbi irin haka ma daga abdullahi dan abbas wa ummu bilal sahabbai komai sai sun tambaya sai na umar radiyallahu ta'ala anhu ya fito zai tafi sham sai labari ya zo masa an yi annoba a sham annoba ta da ki sham ana ta annoba sai na umar ya ja ya tsaya ya ce akwai wanda yake da maganar annoba manzo Allah ya faɗa ba kowa ya ji wata magana ba da wata maganar wani yana nan aka faɗa wani baya nan sai wani daga cikin sahabi sai ya ce ni na halarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ji wani gari annoba ta faɗa ma garin ku shiga idan kuma kuna garin annoba ta faɗa ku kar ku fita kan ku fita likitoci suka ce duk kiwon lafiya yana cikin nan kar kana da lafiya ka je ka faɗa cikin virus da ka iba ka fada cikin cuta kwalara ta same ka kar kuma mutum yana ciki annobar ta faru shi cutar ta same shi ya fita ya tafi wani gari kuma ya je ya yada wannan cuta sai ya haƙuri da ikon Allah ya ga abin da ya to haka suke yi cikin komai suna tambaya kaga dai yanzu wannan a cikin wannan kasuwanci sai dai tambaya to ba daga Abu Hurairah yana umar yace alhamdulillah a koma sai sa'adu bin abi waqas babba ne cikin sahabbai kila shine na uku musulunci ya riga sai na umar din ba musulunta sai na umar shine na arba'in amma kuma saboda kokarinsa ya zama na biyu a kalifanci sai sai sa'adu bin abi waqas ya ce ah a shiraran min qadarillah yanzu qadara Allah zaka gudawa sai sai na umar ya ce ina ma wani ne ya faɗa ba kai ba yau da ya ci duka i kwarai kuwa zan gudawa kaddara Allah zuwa kaddara Allah cuta kaddara Allah ce amma ka gudan mata ka je wajen lafiya ita ma lafiya kaddara Allah ce jahilci kaddara ce ta Allah ilimi ma kaddara ce ta Allah to ka gudawa jahilci ka tafi wajen ilimi ka gudawa kaddara zuwa kaddara talauci kaddara ce ta Allah amma ka gudu ka tafi wajen neman kuɗi ka samu kuɗi shi ma kaddara ce ta Allah ka gudawa kaddara Allah sai na ya ce za mu gudawa cuta zuwa lafiya ina ma wani ne ya faɗa ba kai ba yau da ya ɗanɗana wannan magana to kaga ba abu hurairah kadai ya faɗi wannan ba an karɓa daga abdullahi dan abbas wa ummi bilali da mace da ake ce mata ummu bilali ibnati hilali yar hilali ba wannan bila mai kiran sallah ba ita ma ta rawaito haka an abiha ta karɓa daga babanta wa jabirin da jabiru dan abdullahi wa uqbata bin amir da uqbatu dan amir wa rajulin da wani mutum kuma ne ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kila zaka samu wani littafin hadisin ya faɗi sunansa ko kuma masu sharhi nawawi kila akwai sharhin na turmuzi kila zai iya kawo sunansa amma ba mutum yana da raguna manya-manya ba kuma ya kwashe ya je ya siyar a kasuwa shi kuma ya ɗau ɗan rago ya yanka ana ya yi wa Allah yana so ya wa Allah wayo kenan a'a ba haka ba amma kuma in bai samu ba karamin ne da shi shi ma layyarsa ta yi kala abu isa turmuzi ya ce hadisu abi hurairah wannan hadisi na abi hurairah hadisun hasan hadisi ne kyakkyawa garibu sai dai ta hanya ɗaya yazo wa qarru ya haza an rawaito wannan hadisi an abi hurairah daga abi hurairah mawqufa kila kuma magana ta abu hurairah ce an karbe ta daga shi bai rafa'a ta ba amma kuma can wannan hadisin da muka karba daga abi kibashin abu hurairah ya rafa'a ta ya daga ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa usman bin waqidin da Usman dan Waqidi huwa bin Muhammad bin Ziyad bin Abdullah shine Muhammad dan Ziyad dan Abdullah dan Umar bin al-Khattab wal amalu ala hadha aiki akan wannan yake inda ahlul ilmi nan ga malamai min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah wa gairihin da wayansun su annal jaza'a cewa dan rago wanda yake wata bakwai ko yake wata yake shekara to wannan a iya yin layya da shi shi ne jazo mina ta'ani na rago amma yujzi fil ubudiyati ya isa a yi layya da shi haddasana kutaybatu kutaybatu ya zantar da mu haddasana laisu laisu ya zantar da mu an yazid bin abi habibi daga yazid dan abi habibi an abil khayl an karba daga abil khayl an uqbata bin amirin an karba daga uqbatu dan amirin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى أن لم يسير هذا أمن الله ثبت أغريش أعطاه غنما النبي يبا أقبت أن آمير راو تماكي تماكي يقسمها على أصحابه يربا وصحبا سدن سيليا وأن العادة تمنى من الله يقول يدسو malamai ne ko kuwa attajirai ne ko kuwa shugabanni ne wanda Allah ya hore mai ya sai tumakai da yawa ya raba mutane don su layya da shi alheri ne wannan al'ada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo malamai suna faɗa duk a cikin littattafai sun rubuta cewa tijani abul abbasi duk layya yana rabar raguna akwai shekarar da sai da ya raba rago ɗari hudu sun rubuta ɗari hudu don aka zo kuwa zamani da yake alheri ya yi yawa zamanin shehu ibrahim radiyallahu anhu tsofaffi suna faɗan abin da suka gani wani ma hankali ba zai yarda ba shi man tsani ya ce ya taɓa halartar shehu ya yanka sa talatin da shida da hannunsa yana tsaye sai da yanka talatin da shida da hannunsa in Allah ya buɗe haka ake so tun da dai wannan rana Allah tabaraka wa ta'ala a hadisi manzo Allah ya ce ba wata ibada da take burge Allah a wannan ranar sai zubar da jini to don haka wanda Allah ya gorewa ibada ce babba suke yi. to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wannan sahabi kubatu dan amirin tumakai ya raba wa sahabbansa bahaya dan sahabbansa filayya fa bakiya a tudun sai dan bunsuru ya ragu aujadiyo ko kwarago wanda wata bakwai zuwa wata fabaki a tudun dan rago ya ragu wanda wata bakwai ko wata ko shekara aujadiyun ko kwaɗan bunsuru dan akuya ma'ana shine jadiyu to sai ya ragu shi ma dan karami wanda bai isa bunsuru ba in ya kai bunsuru shi ake cewa taisu amma in bai kai taisu ba bunsuru to za a ce masa jadiyu to haka za a ce masa al'adar mai rabo bayan Allah ni yanzu da ni aka ba rabo sai na fara zaɓa tukun amma mai rabo shi yake zama ƙarshen ɗauka to wannan sahabi ya ba wancan ya ba wancan ya ba wancan duk aka zaɓe masu girma sai wannan ɗan busu ya ragu ko kwaɗan rago fazakartu zalika da rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace sai na gaya wa annabi na ce ya rasulullah duk na bayar da masu girma ni ga shi dan wannan dan karamin busu ya rabu ko ko dan wannan rabu faqala sai annabi ya ce bashi bihi anta to tabu da je kai laye da shi mana yayi tabu da je kai laye da shi qala abu isa turmuzi ya ce haza hadisun hasanun sahihu wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce qala wakiyu malam wakiyu ya ce aljaza'u abinda ake cewa jaza'u min ba'ani na daga tumaki ya kuna ibina sanatin ɗan shekara ragon da ya shekara ausa ba a ta ashkuru ko wata bakwai wa ƙarruya min hazal waje an karɓi wannan hadisi daga wannan fuska an ukubata min amirin daga ukubatu ɗan amirin annahu qala ukubatu ɗan amir yace kasama rasulullah sallallahu alaihi wasallama bahaya annabi mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yayi raban layya ragunan layya fa zakiya jaza'atu sai dan wani rago ko ɗan wata tunkiya mai wata bakwai ko shekara sai ta ragu fasa alfin nabiya sallallahu alaihi wasallama sai na gaya wa manzon Allah na ce ya rasulullah sai dan wannan karamin ya ragu faqala sai annabi ya ce bashi biha anta ka je kai layya da ita kai ita ma ta yi حدثنا بذلك محمد بن بشار محمد بن بشار شيء يزن تدم وانا حديث حدثنا يزيد بن هارون شي kuma yace Yazid dan Harun shi ya zantar yace ya zantar da su wa Abu Dawuda da Abu Dawuda mai hadisi kala dukan sun ce haddathana Hisham ad-Dastawai Hisham ad-Dastawai ne ya zantar da mu an yi haya bin Abi Kasir shi kuma Dastawai ya karba daga Yahaya dan Abi Kasir an ba'ajata shi ko ya karba daga ba'ajata an Abdullahi bin Badar shi ko ya karba daga Abdullahi dan Badar an ukubata dini amirin shi ko ya karba daga ukubata dan amirin an nabi sallallahu alaihi wasallam shi ko ya karba daga manzo Allah bi hadal hadisi da wannan hadisi babu ma jaa wannan babi ne cikin abin da yazo fil ishtiraki fil ubhiyati a iya yin guruf a yi layya mutum bakwai za iya haduwa su yanka sa ko su yanka saniya mutum bakwai sa iya haduwa su yanka rakumi ba laifi a raƙumi ma in sun kai goma in su goma ne ma suka haɗu kamar yadda hadisi zai faɗa duk za iya amma saniya ba a kai goma sai dai bakwai ita saniya ƙarshen mutanen da za su yi goro da yanka mutum bakwai amma raƙumi mutum bakwai sa iya yanka shi ko mutum goma ma حدثنا أبو عمار أبو عمار يا بن تدمو الحسين بن قريش شين حسين بن قريش shi kuma yake haddasana turmuzin da yake haddasana al-fadl bin Musa fadl dan Musa ya zantar da mu an al-Husayn bin Waqid daga Husayn dan Waqid an ilba abin ahmara shi ko ya karba daga ilba dan ahmara an ikrimata shi ko ya karba daga ikrimatu al-majirin Abdullah bin Abbas an ibn Abbas ikrimatu kuma ya karba daga Abdullah dan Abbas qala Abdullah dan Abbas yace kunna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi safari mun kasance muna cikin tafiya tare da annabi fa hadara al-adha sai lai ya tarar da mu a tafiya sai la yi sarar da mu fashtarakna sai muka dinga yin tarayya fil baqarati a cikin saniya sab'ata annabi ya ce mutum bakwai su yanka saniya daya wa fil ba'iri a cikin raƙumi kuma asharatan mutum goma qala abu isa turmuzi ya ce wa fil babi a wannan babi an abil asadi an taba daga abil asadi sulamiyu an abihi daga babansa an jaddihi shi kuma ya karɓa daga kakansa wa abi ayuba kuma ya karɓa wajen ayuba abu ayuba al-ansari قال أبو إسحاق ترمذي حديث ابن عباس wannan hadisi na abdullahi dan abbas hadisun hasan hadisi ne kyakkyawa garibin da ya zo ta hanya daya la na arifu mu san shi ba illa min hadisul fadl bin musa sai daga hadisin fadl dan musa haddathana qutaybatu qutaybatu ya zantar da mu haddathana malik bin anas imam malik dan anas ya zantar da mu an abi zubayr shi kuma imam malik ya karɓi wannan hadisi daga abi zubayr an jabir shi kuma abu zubair ya karɓa daga sahabin manzon Allah Jabir bin Abdullah kala Jabir ya ce na har na ma a Rasulullah sallallahu alaihi wasallama mun soke muna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama bil hudaybiyati a hudaybiya albadanata raqum ita suke cewa badina ko raquma an saba'atin shi raqumi mutum bakwai wal baqarata saniya ma an saba'atin ga mutum bakwai mutum bakwai sa iya haɗa kuɗi su sai saniya filayya mutum bakwai sa iya haɗa kuɗi su sai raƙumi filayya kala abu isa turmizi ya ce haza hadisun hasanun sahih wannan dinnan wanda ya ce raƙumi ma mutum bakwai shi ya fi inganci wal amalu ala haza akan wannan aiki yake inda ahli ilimi nan ga malamai min ashabin nabi daga sahabban manzo Allah wa gairi da wa'ansu su وهو قول سفيان الثوري كما شيني مغانا سفيان الثوري مذهب سفيان الثوري كنا وابن المبارك ده عبد الله بن المبارك والشافعي ده امام الشافعي واحمد ده احمد بن حنبل واسحاق ده اسحاق ابن راهوي مذهب ما حديثي كنا cewa mutum bakwai sa iya yanka raƙumi mutum bakwai sa iya yanka saniya wa qala ishaqu ishaqu dan rahawai yace yujizi aidan alba'iru raƙumi ya isar wa komowa cikin zance an asharatu mutum goma ma sa iya yanka raƙumi saboda shi malamin hadisi ne tunda dai suka rawaito to za su tsaya wa cewa raƙumi ko mutum bakwai ba kadai mutum goma ma sa iya siyan raƙumi su yanka wa hatajja bi hadisi ibn abbas ya kafa hujja da hadisin abdullahi ibn abbas babu wannan babi ne fil dahiyati bi abda'il qarn wal uzun cikin an yi rangwame a iya yin layyamma wato a iya yin layyamma da wace aka yanke wa kafo kaɗan bai zo iya rabi ba bai zo iya rabi ba ko a iya yin layyamma da wanda aka ɗan yanke wa kunne kaɗan bare ma a ce irin yanka kunnen nan na shaida don waɗansu dabbobin akan ɗan yanke musu kunne na shaida to in dai bai zo rabi ba ba komai a iya laye da ita حدثنا علي بن حجر علي بن حجر يا زن تدمو أكبرنا شريك شريك يا زن تدمو عن سلمة بن كحيل دقى سلمة بن كحيل عن حجية بن عدي دقى حجية بن عدي عن علي شيخ أكبر دقى سيدنا علي كرم الله وجهه قال سيدنا علي يتي البقرة عن سبعة saniya mutum bakwai za su iya haɗa kuɗi su siya siyanka mutum bakwai za su iya haɗa yanka saniya ji sayan na hali ƙulutu shi hujja ya fiye ce ɗan addini ya ce sai na ce fa in walada idan suka idan za su yanka saniya ta haihu ba ƙala sai sai na ce in ba walada ha yanka ɗan ma tare da ita ma a tare da ita ƙulutu sai na ce fal arja'u to gurguwa kala in balagatil masika in ta iya zuwa wajen yanka yanka ta shi ya maza ba sai na ali daga gurguwa wani abu ne da ita ba to ko a karatun da muka yi jiya gurguwar ma sai bayyana za'ali wadda gurgunta ta ta ta bayyana gishinta ya bayyana sosai amma ba ya gurguwa ya kaɗan ba ba ya gurguwa dai ne ɗan ɗingishi kaɗan ba malamai sun haɗa wa'annan hadisai guda biyu sun fitar wadda take dingishin kaɗan a yi yanka amma ba wadda abin ya yi nuni ba ya ce gurgwa sai na da ta iya zuwa wajen da za a yanka yanka ta wannan shi ya fi cima ko kulutu sai na ce masa maksuratul qarni to wacce aka karya wa kahofa qala la ba sai ce kai ba laifi in ka samu yanka umirna an hore mu au amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya hore mu an nastashrif al'aina mu abinda manzo Allah ya ce mu duba ido mu duba ido kar a yanka makauniya kar a yanka mai ido daya wal uznain mu duba kunne kar a yanka mai tsagaggen kunne ta zama kunnen ta lafiya mu abinda aka ce kala abu isa tirmidhi ya ce hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce kala abu isa tirmidhi ya ce wa qarrawahu sufyan sufyan ya rawaito shi an salamata bin kuhayl daga salamata dan kuhayl حدثنا هنادي هنادي أبن تدم حدثنا عبدت عبدت أبن تدم عن سعيد دقى سعيد عن قتادة قتادة عن جريج بن كليب دقى جريج عن كليب عن نهدي عن علي شوف يا ترى دقى سيدنا علي قال سيدنا علي يجي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي يا هنا أن يضحى أي ليا بأضا بأضاب جميعا كتن كفوف a ababi karni wacce aka yanke wa kafu wal uzni da kunni kala katadatu katadatu ya ce faza kartu zalika li sa'id bin musayyib sai na zo na ga abdullahi bin musayyib na ce kaji abin da sai na abi ya zantar da mu fa kala sai sa'id bin musayyib ya ce al abdu abin da ake nufi da mai yankakken kaho ko kunne ma balaga nisfu abin da ya zo rabi amma in ya shiga rabi to ba za a yi da ita ba amma fauka haka abin da yake sama da shi a yanka kala abu isa turmuzi ya ce haza hadisun hasanun sahihun wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce allahun sauka in suna da layya suka taru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wata ibada da ta fi ranar sallah sai yanka kaga a wannan layyaka sai dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akan kowane abin haihuwa akwai layya a kansa ai akwai hakika a kansa za mu zo ko bayan ko bayan shekaru kan ɗari ne ma dole sai an yanka masa to tun daga na yaro za a iya ɗagawa abin shi na yaro sai a kyale shi ko shekara goma ne za a iya masa ko shekara kullum na laifin kamar ya zai ga nama ya hada shi kuma na gofa za mu go za mu zo wannan karatu ko mu fara tashi ya yi kyau wannan tambaya ta haka babu ma ja babu cikin abin da ya zo anna shata cewa akuya alwa'ida ta guda ɗaya ko kwarago guda ɗaya ta jizi an ahli baiti ta isar wa gida guda a wata ta isar wa gida guda idan uba ya yanka rago ɗaya to ya isar wa 'ya'yansa da matansa da kowa in ba shi da hali duk mutan gidan ya isa musu in ku yana da hali zai iya kowa ya yanka man nasa daban kowa ya yanka man nasa daban haddasana ya haifi musa ya haya dan musa ya zantar da mu haddasana abubakar alhanafi abubakar hanafi ya zantar da mu haddasana dhahaku bin usman dhahaku dan usman ya zantar da mu حدثني أمارة بن عبد الله umaratu ɗan abdullahi a zantar da ni ba amaratu umaratu ƙala umaratu ya ce samitu a ɗa abin ya sari na ji a ɗawo ɗan ya sari ya kuli yana cewa sa'altu a ba ayyubal ansari na tambayi sahabin manzon Allah abu ayyubal ansari wanda manzon Allah ya fara sauka a gidansa a Madina kaifa kanat subhaya ala ahad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaya layya take a zamanin annabi faqala sai abu ayyub ya ce kanar rajul yubahi bi shati a zamanin annabi mutum yakan yi laye da akuya anhu ta zama tasa ce wa an ahli baitihi da mutan gidansa gaba daya fa ya akuluna su ci a cikin akuyan nan wa ya tsiyununa su ciyar hatta ta baha har yau mutane sun zama kuma suna alfahari da ita annasu yau mutane fasarar kama tsara sai dai ya zama kamar yadda ka gani haka to amma wannan maganar sahabi ce maganar sahabi ma tana da girma amma dai mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallama biyu yake yankawa ya ce ɗaya nasa da na iyalansa kaga wannan hadisi ya samu wace kenan ɗaya kuma na al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya faɗi yana zaɓen mai kyau ne abu bari mu ji abin da malamai suka faɗa akan wannan kala abu isa turmuzi ya ce haza hadisun hasanun sahihu wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa umaratu bin abdullahi umaratu dan abdullahi dinnan huwa madani shine mutumin madina wa qarrawa anhu malik bin anas imam malik ya karbi hadisi a wajen sa wasu malaman hadisi in suka ce imam malik ya karbi hadisi a wajen mutum to wai a jinjina wa mutumin nan abinda suke nufi kenan imam malik ya karbi hadisi a wajen mutumin nan wal amalu ala haza aiki akan wannan yake inda ahalin ilmi nan ga malamai wa huwa qawlu ahmad ahmad ahmad bin hanbali haka yake cewa rago daya isa wa gida guda ko akuya daya ta isarwa mutum da iyalansa wa ishaq ishaq ma akan wanda yake wa hatajja ishaq dan rahawai da yake malamin hadisi ne ya kafa hujja bi hadisin nabi da hadisin manzon Allah annahu bahadi kafshi cewa manzon Allah ya taba layya da rago manzon Allah ya layya goma amma galibi da raguna biyu yake amma akwai shekarar da manzon Allah ya layya da rago guda daya sallallahu alaihi wasallam kaga ishaq ya ce to ashe rago daya zai isa wa mutum da iyalinsa faqal ishaq ya ce haza amman lan yusahi min ummati manzon Allah ya ce wannan rago guda daya ga wanda bai yi ya ba al'umma wa qala ba'du ahli ilmi wa in su ba'alun malaman suka ce la tujuzu ushati akuya da ya kora ko ɗaya wanda ya ba illa annabsu wahidu wannan na mutum da yake su kuma wa'ansu malamai a kowane mutum ɗaya ragonsa ɗaya ko kowane mutum ɗaya ya yanka wa kansa akuya ɗaya in Allah ya buɗa masa in bai samu ba kuma shikenan kowa a yanka masa kaga yanzu a wajen su iyayenka in a kan suke in su za su iya ɗauke ka in kana da hali iyalin kama ‘ya'yan kama kowa ka ce ga nawa ne ga nawa ne ga nawa ne a ne mutum wa huwa qawlu abdullahi bin mubarak wannan shine faɗin malam abdullahi dan mubarak wa ghairihi da wani sanin ahalin ilmi daga cikin malamai sun ce bata guda ɗaya bata isa wa mutane da yawa ba kowa guda ɗaya zai yanka saniya ce dai ta isa wa mutum bakwai na kuma ma ya isa wa mutum bakwai ko guda goma wannan tambayar ta yi sun yawa za mu zo karatu dai wanda yake da misali wanda ba ta ta haukansa wanda ya ma ta haukansa wanda ba ta haukansa ba in ya iya kokari allah yana so wannan dai ba wata ibada da mutum da ya yi da ta fice sauran da zai amma ban san a fiye da riga ko a rasu ba sai dai kuma in ma da yanzu da riga ba ta kira abu ko a zai Alhamdulillah.